بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi biyu ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jerin darussa daga littafin akhlaqul ulama kitabu akhlaqil ulama wallafar al'imamu abubakar muhammad ibn al-hussein al'ajuri Allah Ubangiji ya gafarta masa al'imamu al'ajuri ya rusu shekara ta 360 ne bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'aliyu sallama wannan littafi na shi yana bayyana mana halaye da ɗabi'u da irin wato ethics taka tsantsan da ya kamata a samu daga ɗalibai da malamai da masu harka addini Allah ya saka mai da alkhairi in ba manta ba ya fara mana magana a cikin babun da ya kira da suna babu zikiri ma ja'at bihi sunan wal atharu min fadli al ulama fi dunya wal akhirah babun da ke bayani akan abin da yazo na hadisai da asarai dan bayani akan falalan malamai a duniya da kuma lahira zamu tashi lambar tarjuma ta 11 inda yace akhbarana Abu Bakrin قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد الروح ابن جناح أم مجاهد قال مجاهد ابن جبر يكي تشوى بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد وترانا إنجي مجاهد damu da sauran ɗaliban Ibn Abbas shi ma ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar tafsiri ne ta Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace muna zaune hilaqun mun yi cycles wato halakoki na karatu wannan tare da malaminsu waɗannan tare da ɗalibansa ana sauraron hadda ana karantarwa da sauransu ya ce waɗanda suke wurin akwai ɓawus wa sa'id ibn jubair wa ikrima waɗannan duka gaggan malamai ne cikin ɗaliban ibn abbas ɓawus ibn kaisan sa'id ibn jubair da ikrima maula ibn abbas duka suna zaune suna karantarwa ya ce wa ibn abbasin qa'imun yusalli shi kuwa babban malamin namu ibn abbasin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yana sallah idh waqafa alaina rajulun faqala sai wani mutum yazo ya tsaya akan mu sai ya ce hal min muftin shin a cikin ku akwai wanda zai bani amsar tambaya ina da fatawa qulna sal sai muka ce me tambayarka faqala sai ya ce inni kullama bultu ni ina da wata larura duk sanda na je na yi bawali tabi'ahu al-ma'u dafiq sai wani ruwa mai tunkuɗa juna kamar ruwan mani kenan sai ruwan mani ya biyo bayan fitsarin dai na je na yi fitsari bayan na gama sai na ga wani ruwa wanda yake yayi kama da mani qala mai ba da riwaya wato mujahid yace qulna sai muka ce mishi alladhina yakunu minhu al-walad kana nufin irin ruwan da da shi ne ake halittar ɗan adam wato maniyi kenan qala na'am yace kwarai kuwa kulna sai muka ce mishi alaikal gusulu ai wanka ne a kanka. saboda duk sanda kai fitsari sai kai wanka qala ibnu mujahid yace fa wallar rajulu wa huwa yurajji'u sai mutumin ya juya yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatawar ta mishi nauyi ma'ana duk ababen da ya a baya ana bin shi ba kenan wanka ya hau kan shi ba iyaka biyi ba ya tafi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala mujahid yace wa ajjala ibn abbas fi salati ibn abbas nan da nan sai sauri da yana yin sallar watakila yana tsawaitawa sai ya marmaza ya ruku ya sujuda ya sujuda ya tahiya ya maza ya sallame thumma qala li ikrima yana sallamewa sai ya ce wa ikrima alayya bir rajuli aje a dawo da wancan mutumin mai fata wannan akwai sauran zance wa aqbala alaina sannan sai ya fuskanto mu mu da muka bada fatawa mu su tawus kenan da sa'idu dan jubair da mujahid faqala sai ya ce mana ara'aytum ma aftaytum bihi hadha ar-rajul an kitabillahi tsakaninku da Allah wannan fatawar da kuka ba mutumin nan kuna da hujja a cikin alqur'ani qulna la muka ce ba mu da ita qala ya sake cewa fa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kuna da hujja a hadisi qulna la muka ce alga wata malam babu hujja qala ya sake cewa fa an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kuna da hujja daga wani cikin sahabbai qulna la muka ce babu qala sai ya ce fa amma to da me kuka bada fatawa kenan ba aya ba hadisi ba magana sahabi amma kuma kun bada fatawa tsakaninku da Allah kuna ganin kun yi daidai da me kuka kafa hujja wannan yana cewa waɗannan ababan sune hujja kenan qur'ani hadisi maganganun sahabbai duk wanda zai baka fatawa ya baka da su in bai baka da waɗannan ba ba dole bane ka aiki da ita sai in kai ma ta yi maka ta dace da sarranka na fata muna gane wannan jama'a da haka duk wanda zai zo ya karantar da mutane ko ya ba su fatawa ko ya ce ga abin da za su yi na addini to ya dogara da waɗannan ire-iren hujjojin su ne hujjoji ababen karɓe kulna an ra'ayina muka ce alaga ta malam fahimtar mu ce qala fa qala sai ibn abbas ya ce fa lidhalika qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzo Allah yake cewa faqihun wahidun ashaddu ala shaytani min alfi abid yace malamin fiqhu guda daya kariyar da zai baiwa musulmi zai baiwa addini shedan yafi jin haushin tafiye da ibadar mutum dubu duk da yake wannan matanin hadisin bai tabbata ba qala waja'a ar-rajulu fa aqbala alaihi ibn abbas sai aka je aka dawo da wannan mai fatawa yazo ibnu abbas ya fuskance shi fa kala yace ara'aita idza kana zalika minka atajidu shahwatan fi qublik ibnu abbas sai yace mishi idan wannan abin da ke fitar maka kaman mani shin kana jin sha'awa a al'aurarka kana jin alamar sha'awa ma'ana ka samu erection ka ji kana sha'awar iyama ce qala la yace bana jin wannan qala ibnu abbas yace fa hal tajidu khadaran fi jasadika to bayan fitarsa kana jin kasala irin kasalar da mutum yake ji bayan fitan mani qala la yace bana jin wannan qala inna ma hiya ibrat ibridatun yace ai ba komai bane wannan an azamanance ne sai a ce sanyi ne wani ciwon sanyi ne kawai kama ka wani wani magungun sai ne dan magoro ko ko yaje sai na bature ya sha sanyi ne kama shi ba ba maniyi bane yujzi'uka min hal wudu ibnu abbas yace alula ta, ta isar maka wannan ibridda gashi mai a ƙasa yake cewa ni anuska ta baradun yusibul jawf wani ciwon sanyi ne a cikin cikin mutum wanda yake bada alama ta hanyar mutum idan ya gama fitsari sai ya ga wani abu na biyo baya farin ruwa alamar wani infection ne a jikinsa wata cuta ce sai neman magani to yanzu daga cikin ƙarin fikihun da ya kamata mu kula anan shine idan akwai babban malami a waje kai da kake ɗalibi ko wanda ba kai ilimin wancan ba ya kamata ka iya bakinka kar ka ce za ka yi magana tunda akwai na gaba da kai da kamata yi tun farko da aka zo aka musu wannan fata sai su ce jira malamin mu gashi nan bari ya gama sallah shikenan sun zauna lafiya ka wani yana nuna mana akwai buƙatar wato mu ustazai da ɗalibai da sauran wanda ba mu kai matsayin malamai ba mu dinga kame bakinmu daga shiga mas'aloli musamman mas'ala ta zama tana da implication yanzu wannan bawan Allah inda ya tafi sun sa shi cikin rudani a rayuwar shi gabaki daya kenan duk sanda ya fi tsari sai ya nemi ruwa wanka kaga sun sa shi a cikin haraj maganar ka da zaka yi baka san waye zai dauke ta me za ta zama ba wani fitina za ta haifar wani matsala za ta sanya bayan Allah baka da hujja a alkur'ani baka da ita a hadisi baka da ita a maganganun sahabbai kuma ka kama magana ka kama magana akan tauhidi ka kama magana akan fiqh ka kama magana akan ibada ka kama magana akan mu'amalat da sauran mas'alolin da addini yake magana akai babu shakka wannan ganganci ne Allah ya tsare mu malam yace qala muhammad ibn al-husayn shine dai shi al-ajuri din shine muhammad ibn al-husayn kaifa la yakunu al-ulama'u kadhalika haka ne ko ya ce to ya ma za a yi a ce malamai kar su zama da wannan matsayin وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم باين النبي صلى الله عليه وسلم ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda duk Allah yake son shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim ta hanyar Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa amma malam zai ruwaito mana ta wasu hanyoyi daban waɗanda suke ma da matsaloli amma dai hadisin matanin shi ingantacce ne qala akhbarana Abu Bakr qala haddathana Abu Muslim Ibrahim ibn Abdullah Shakki al-Alkashi qala haddathana Sulaiman ibn Dawud ash-Shazakuni yanzu kaga wannan Shazakuni mai matsala ne Dawud ibn Sulaiman ibn Bishr ash-Shazakuni wanda zahabi ke cewa ahadul halaka ɗaya daga cikin halakakkun mutane wannan yana daga cikin zakka mutumin da ya fita zakka a cikin malaman hadisi wato malami ne mai hadda wanda ya kai matuƙa a ilimi amma sai samu matsaloli daga cikin matsalolin da ya samu shine yana da tsaurin ido sai ya kirkira hadisi an kama shi da kera hadisai wajen guda bakwai kamar da yake cikin tarjuma sa a cikin sura alamin nubala da cikin littafin mizanul i'tidal da cikin littafin at-tarikhul kabir saboda haka gashi dai zaka ji suna cewa al-hafizul basri amma sai ka ji sun ce halakakke ne da haka malamai da dama sun kareta shi kamar ibnu ma'in kaman al-Imam al-Bukhari ma yace ban san wani mutum da ya kai shi rauni ba eh yana daga cikin zakka da ya fita a cikin malaman hadisi Allah ya kyauta kuma haka ya kasance yana shan abin maye an sha ganin shi yana cikin maye saboda sai ya zama halakakke ya rayu sa'an su al-Imam Abu Dawuda ne afwan al-Imam Ahmad ne da su Yahya ibn Ma'in shi rasuwarsa shekara ta 236 ya rasu tudin da ka gan shi a shazaku ne ka bugi shi kawai ba abin karɓa ba ne Allah ya kyauta qala haddathana abdul wahid ibn ziyad qala haddathana ma'mar an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake san shi da alkhairi yana ainihin bashi fahimta addini wannan riwaya tana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan ibn majah قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المسيسي حدثنا علي ابن الحسين بن شقيق حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت معاوية يخطب يقول قال رواية معاوية ناجي معاوية ينا هدبا ينا تشيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya bashi fahimtar addini eh haka daga cikin alamar Allah ya so mutum da alkhairi shine a ganshi da kyakkyawar fahimta ta addini قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال سيدنا عبد عباس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين wannan tace wannan ma riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal ne da Imam Tirmidhi da Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir da Al-Khatib al-Baghdadi a cikin Al-Faqih wal-Mutafaqqih da kuma Abu Muhammad ad-Darimi a cikin sunan ɗinsa dukkanin su ruwaito wannan riwaya qala abu muhammad qala muhammad ibn husayn malam ajuri yace falamma arada allah ta'ala bihim khairan yayin da allah ya so waɗannan bayi nashi da alkhairi faqahahum fi dinihim fi dinihi sai ya fahimtar da su addinin sa wa allamahum alkitaba ya sanar shi su littafin allah wal hikmata da hikima wasaru sai suka wayi gari suka zama surujan fitillu lil ibadi suna matsayin abin da ke haskaka bayi wa manaran lil biladi suka zama kuma sune tutoci waɗanda suke haskaka gari sune fitillun al'umma sune fitillun gari dinda malamai suke suna da wannan mutuncin suna da wannan kimar qala akhbarana abu bakrin qala haddathana abu ja'far muhammad ibn yahya al-hulwani qala haddathana al-haytham ibn kharija حدثنا رشيد بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن ابي حفص حد عن ابي حفص حدثه wannan isnadin yana da matsaloli guda biyu matsala ta farko ita ce wato wannan Rashid ibn Sa'd wanda yake mukhtalafun ne fil ihtijaj bihi akwai sabani da malamai suke game da hujja da shi sai kuma Abu Hafsin dinnan sahibu Anas wanda shi kuma majhuli ne ba a san shi ba qala Anas yace Anas yake cewa ya kulu qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi kamathalin nujumi sama lalle misalin mutane a bayan ƙasa kamar misalin taurari ne a cikin sararin samaniya yuta dabiha da su ake neman shiriya fi zulumatil barri wal bahr a cikin duhun tudu da kogi fa idan qamasatin nujumu idan taurari suka dashi aka neme su aka rasa yushaku an tadillal hudatu to lalle masu neman hanya za su bata to haka in babu malamai masu neman shari'a ba za su samu ba wannan riwaya ita ma tana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Al-Khatib Al-Baghdadi mai suna Al-Faqih wal Mutafaqqih qala akhbarana Abu Bakr qala hadathana Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hamid al-Wasiti hadathana Zuhair ibn Muhammad al-Marwazi qala hadathana Al-Hasan ibn Musa hadathana Hammad ibn Salama عن حميد عن الحسن البصري كما أن أبو الدرداء قال سيدنا أبو الدرداء يتي مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها مثال ما لمي أتكم متاني كما مثال أينه واتو تورارين أسما وأن دعكي غانا حنيادس وأن رواية إتماتنا تكين كتاب الزهد واللفر الإمام أحمد ابن حنبل قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أيضا حدثنا زهير بن محمد أخبرنا أنبأنا يعلى ابن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء سلمان الفارسي ده أبو الدرداء كما يدعى أكسني sada gaske wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ƴan uwantaka ta musulunci yace to ya rubuta mishi sako cewa innal ilma kalliyanabi yaghshan nasa fayata fayakhtajiluhu hadha wa hadha yace lallai wato a a shi ilimi kamar yayyafi ne wanda yake zuba a jikin mutane ruwa ne ko yayyafi wanda ake yi fayakhtajiluhu hadha wa hadha ya jika wannan ya jika wannan fayanfa'u Allahu bihi ghayra wahid sai mutum fiye da guda sai su amfana da shi wa inna hikmatan la yatakallamu biha ka jasadin la ruha fi ilimi wanda la yatakallamu biha wanda ba a furta shi ba a yada shi yace kaman jiki ne wanda babu rai a jikinsa lokaci kankani zai lalace duk jikinka da yake da kake gani din nan yana lahiya lau saboda akwai rai idan babu rai awa 24 awa 48 jiki ya fara kumbura saboda babu circulation na jini babu circulation na iska babu kaza babu kaza nan da na ya lalace babu wanda yake da bukata ya zuwa gare shi to haka duk ilimin da ba a yada shi to ya zama asara kenan ya zama babu a bukatar shi kamar yadda ba a bukatar abin nan jiki mara rai wa inna ilman la yakhruju ka kanzin la yunfaqu yace ilimi wanda la yakhruju wanda baya fita ba a jin amansa ka kanzin la yunfaqu kamar taskatacciyar dukiya ce wadda ba a ci da ita ba wanda yake moranta kuma ana nan ana nan za ta rasa darajarta ko kuma a irin zamanin su na da wannan abin ma na iya abin nan tsatsa da gara da ƙasa na iya lalata su wanda ya taskace wata dukiya bai amfani da ita ko a wannan zamanin mu haka ne malam ya ce wa inna ma masalul muallim ka masalul rajulin hamala siraja misalin malami kamar misalin mutum ne wanda ya ɗauko wata fitila wata cocila ko fitila fi tsariƙin muzlimin ya zo ya tsaya akan wata hanya mai duhu ya stadi'u bihi mammarra bihi ya tsaya duk wanda ya zo wucewa akwai kwata ko ƙaya ko wata matsala sai ya haska maka inda za ka wuce ce bita nan kakka bita nan yana ta ba mutane wato abin nan nasiha idda ya kamata su bi wa kullun yad'u ila alkhair kowa yana nan yana yana kiran kowa zuwa ga alkhairi wannan shine misalin ainihin malami wannan yana cikin littafin musnad na limamu abu abu muhammadin ad-darimi da kuma musannaf na ibnu abi shayba qala muhammad ibn al-husayn fama zannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afatin kathiratin ci to me kuke tsammani game da hanya wata ke cike da matsaloli ga 'yan bid'a nan ga shirkiyat ga mulhiyat ga son zuciya ga shedanu ko ina sun cika hanyar hanyar lahira cike take da matsaloli wa yahtajun nasu ila sulukihi kuma kowa a cikin mutane yana da buƙatar ya shiga wannan hanya fi lailatin zalma cikin wani dare kuma mai duhu fa in lam yakun fihi diya'u in ya zama wannan hanya babu haske to ya za a yi kenan sai inda haske za su tsira wa illa in babu haske ta hayyaru sai a shiga cikin rudani da ɗimuwa da fagamniya faƙayyadallahu lahum fihi masabihu sai Allah cikin ikonsa da hikimarsa da luɗufinsa sai ya sanya ma mutane masu bin wannan hanya ta addini wasu fitullu su ne malaman kenan tadhi'u lahum suna ta haskakawa mutane fasalakuhu ala salamati wal afiya sai mutane su dinga shiga wannan hanya mai matsaloli amma suna wucewa salin alin lafiya lau baka lafiya ciki lafiya thumma ja'at tabaqatun minan nas la budda lahum min as-suluki fihi fasalak ce sannan a sanadiya haka dangun mutane daban-daban suka taho waɗanda babu makawa dole sai sun shiga hanya sai da suka shiga hanyar suna cikin tafiya waɗancan na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya haska musu sun wuce sahabbai sun haska wani bayan su tabi'ai sun haska wani bayan su sai ga mutane nan da yawa da yawa su zo sun shiga hanya suna cikin tafiya fa bainahum kadhalika ana cikin hanya an baro farko hanya ba a kai karshe ba id tufi'atil masabihu sai kai fitilin suka suka aka kashe fitilin ma'ana caji ya kare mai ya kare an dauke wuta wuri yayi duhu fa baqaw fi dhulmah shikenan mutane suka tabbata cikin duhu fama zannukum zannukum bihim da kuke tsammanin mutanen da suke cikin wannan hanya duhu ya zo tare da su su kasance hakazal ulama'u fin nas wannan shine matsayin malamai a cikin mutane la ya'lamu kathirun minan nasi kaifa ada'il fara'id mutane da yawa ba su sanya za a yi aikata ababen da suke wajibi a kansu tauhidi sallah azumi zakka aikin haji da sauran mu'amaloli da sauran harkoki na yau da kullun da ibadoji na mustahabbi da alaƙoƙin da ya kamata su gudanar tsakankanin su da mutane mutane ba su sani ba wa kaifa wala kaifa jitinabil mahari mutane ba sani za su guje wa shirka da maguzanci da fasikanci da kaba'ira da mubiqat da sabo da makaruhai ba wala kaifa yu'badullahu fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu kuma mutane ba su san yadda za su bauta wa Allah a cikin abubuwan da Allah ya ce abotata mashi ba illa bi baqa'il ulama mutane ba su san haka ba sai in akwai malamai su ne kullun aikin su kenan fa idza matal ulama'u idan malamai suka mutu tahayyaran nasu sai mutane shiga cikin rudani wada rasal ilmu sai ilimi ya dashi ilimi ya bace bi mautihim sakamakon mutuwan malamai wazahar aljahalu sai jahilci ya bayyana sai jahilai su tsare kan kujerun malamai malam yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi zamu koma musibatun ma a'zamaha alal muslimi ce wannan jarabawa ce tana da girma babbar jarabawa ce akan musulmai a ce ga musulmai suna rayuwa suna bukatar su san addinin su su san tauhidin Allah su san ibadoji su san mu'amaloli su san shirka dan su guje mata su san hadarin da ke cikin saban Allah dan su guje su san hanyoyin tuba da neman shiga a wurin Allah sai zama babu malamai da za su koya musu to al'umma ta shiga cikin musiba mafi girman musiba Allah ka tsare قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي حدثنا زهير قال حدثنا سليمان آه سعيد بن سليمان حدثنا عطاء بن محمد الحراني an ba'adi ashabihi daga wani cikin malamansa ko abokansa wannan mubhami kenan qala yace qala ka'bun ka'bu yace alaikum bil ilmi qabla an yadhhaba ina horon ku da koyi ilimi kafin ya tafi ya barku kafin a nemi ilimin a rasa fa inna dhahabal ilmi mautu ahli binda ke tafiyar da ilimi shine mutuwar ma'abotansa wa mautul alimi najmun tumisa duk sanda wani malami ya mutu kamar wani tauraro ne aka murmushe shi mautul alimi kasrun la yujbaru mutuwan malami wata karaya ce wadda ba ta ɗauruwa wa thulmatul la tusaddu wani rami ne wani ainihin rami ne wanda ba a iya toshe shi bi abi wa ummil ulama yace na bai wa malamai fansa uwata da ubana qala yace ahsabuhu qala ina tsammanin ma yace qiblati idza laqaituhum idan na gamu da malamai to su nake fuskanta duk inda na ga malami shi zan fuskanta wa dallati idza lam alqahum sune abin nema na duk sanda ban gamu da su ba la khaira fin nasi illa bihim babu alkhairi a cikin al'umma sai in da malamai a cikinsu shi sa wannan al'umma tamu muna godiya ga Allah ko da yaushe Allah ubangiji mun gode ka ƙara mana falala ga al'umma ta daga cikin al'umma wanda Allah ya huwace mata yawan malamai duk inda ka je za ga malamai da masu wa'azi da masu karantawa suna iya kokarin su ga cewa sun karantar da mutane galibin su ba sa an san komai da sunan albashi ko ba su da wata alfarma wasu ma suna karantar da mutanen ma ana ta zagin su ana aibata su dankali shakushe ana ci ana kushe Allah ya gafarta wa magabatan mu daga cikin su waɗanda suka rasu waɗanda suke raye kuma ubangiji Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu imani da ikhlasi da sabati wannan yana gwada irin alkhairin da Allah yake nufi da mutanen ƙasashen mu ya zama akwai malamai akwai masu karantarwa akwai wanda suka salwantar da rayuwarsu dan su karantar akwai wanda basu damu da duk irin abinda suke shiga na fitina na rigima na zagi da aibatawa da jin haushinsu da talaucin da ya dame su duk wannan ba damu su ban damu su kawai su ga wa mutane gaskiya karantar da su tauhidi su karantar da su addini su karantar da su mu'amalat su tsoratar da su daga kafirci da fasikanci da maguzanci da shirka da sako da sauransu wannan shine aikin malamai kuma wannan shine alkhairin da al'umma za ta ci gaba da samu matukar akwai malamai a cikinta malam yace akhbarana abubakarin قال حدثنا أبو محمد أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ma'aiki sai da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allaha la yaqbidu al-ilman tizaan Allah baya kwace ilimi ta hanyar ya fizge shi daga zakatan mutane wato Allah baya cikin sunna Allah a ce bayan kayi karatu kana da ilimi wata na kawai a fizge ilimin a ka wayi gari ka ji zuciyarka da kwakwalwarka ta zama empty Allah baya haka a innama yaqbidul ulama yaqbidul ulama idan Allah ya so kwace ilimi to sai ya tafiyar da malaman sai su ta mutuwa malamai su ta faduwa suna mutuwa ba ji ba gani hatta idza lam yabqa alimun har awayi gari babu wani mai suna malami da ya saura sai dai yan jagaliya kawai da yan takahayi ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su riki wasu jahilai a matsayin malami mukalli sai ya kira su da suna ru'usan saboda malamai shugabanni ne a cikin al'umma aga bai ce ittakhadha an-nasu ulama'an kira su ru'usan shugabanni kuma ne yana nuna cewa su mutane ba za su gushe ba suna jingina da malamai in sun samu malamai na gaskiya su jingina da su in ba su samu ba duk abin da ya sauka sai sun jingina da su fa aftau fa su'ilu sai a dosa tambayar su wannan kuma yana nuna wato tambayoyi ga malamai ba za su gushe ba daga cikin bukatun al'umma kullun yau da kullun fa su'ilu sai aka tambaye su fa aftau sai su ba da fatawa bi ghairi ilmin ba da ilimi ba da jahilcin su din can fadallu sai su bata wa adallu kuma su batar da mutane Allah ka dare mu wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim al-Imam Ibn Hajar yana cewa wannan hadisi yana nuna kwadaitarwa zuwa ga haddace ilimi da kuma tsoratarwa akan daura jahilai a shugabanci yace wa tahdhiru min tarsiati al-jahala yana tsoratarwa game da tar'isil jahala sanya jahilai akan shugabanci yace sannan kuma yana nuna cewa annal fatwa ri'asatun haqiqiyya aikin fatawa shi kan shugabanci ne mai zaman kanshi kuma yana nuna yace kuma yana nuna zammu man yufti bi ghairi ilm in Allah wadarai da wanda yake yin fatawa ba da ilimi ba duk wannan suna nan da wasu sauran abubuwa da Ibn Hajar ya fitar a cikin mujalladi na farko na Fathul Bari malam yace akhbarana Abu Bakrin qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Dawuda qala hadathana Ahmad ibn Salih hadathana Ambasa عن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت wannan riwayar mala ya sake kawo ta daga Aisha Allah ya kara mata yadda qala qala rasul qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace annabi ya ce inna allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an ilma min minan nasi ba'da an yu'tiyahum iyyahu Allah baya kwace ilimi daga mutane bayan ya riga ya ba su ilimin walakinahu yadhhabu bil ulama sai dai Allah yana tafiyar da malamai wa kullama dhahaba bi alimin dhahaba bima ma'ahu min al ilmi sanda Allah ya tafi da wani malami wani malami ya rasu malamin zai tafi tare da abin da ke tare da shi na ilimi hatta yabqa man la ya'lam a haka a haka ana tama malaman dauki ɗaiɗai har a wayi gari wanda suka saura waɗanda ba su da ilimi ne fayudilluna sai su batar da mutane la haula wala quwwata illa billah wannan riwaya al-Imam al-Bazzar ne sai dai riwaya tana da illa isnadinta isnadi ne sahihi amma ma'lul idan muka lura wannan riwayar Yunus ibn Yazid al-Aili daga makarantar Ibn Shihab wannan wannan Yunus ibn Yazid al-Aili din nan ya kadaitu duk yawan daliban Ibn abun Ibn Shihab shi ya kadaitu shi Yunusa daga ruwaito wannan riwayar daga Aisha ko malamai su dara kutani da sauran suka ce wannan riwayar laysat mahfuza an Aisha bal inna ma hiya an Abdullahi ibn Amr can da muka ji so da haka isnadi ne wanda yake mai illa wallahu a'lam zahiru siha amma yana da illa qala akhbarana Abu Bakr qala akhbarana Abu Ahmad Harun ibn Yusuf qala haddathana ibn Abi Umar haddathana Sufyan an al-A'mash an Abi Wa'il qala sami'tu ibn Mas'ud يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام قالوا كيف سكتشي shin kun san ta yaya yace musu kun san yaya ne ta yaya za a yi musulunci ya ringa samun tawaya menene hanyar samun tawaya a musulunci qalu kaifa suka ce algafata malan ya abun yake qala kama tanqusu dabbatu sinam simanuha kaman yadda dabba take samun rama daga ƙoshinta, siman wato kitsanta da ƙoshinta da yalwan namanta in ba ta samun abinci ko tana tsufa ko tana shan wahala sai kawai ga tana ramewa saniya ce ko akuya ce ko raƙuma ce ko menene haka wato ga ta dai da girmanta amma ta rame ba ta da kwarjini ba ta da daraja a kasuwa take da shida wa kama yanqusu saubu an tulil labas kamar yadda kuma tufa yake tawaya in ya daɗe ana sanya shi tun yana da sabu yana da kyalkyali yana da kwarjiniya idan mutane ana sawa ana wankewa ana shanyawa ana gogewa rana ta buga ruwa ya buga datti ya shiga ana nan ana zaga yana ta kodewa yana ta dashewa har ya zama ba zai kai darajar da yake da ita ba kai har mai shi ma ya zama bai da baya kaunar tufa ko kuma ba zai ma iya sakawa wata ma sai kaga mata sun mai da shi tsimma abin kwashe majina da tumbudin yara da goge da goge goge to haka wa kama yanqusu dirhamu inda tu an tulil khabi kamar da kuma dirhami yake na ƙasa idan aka ɓoye shi ɓuya ta yawa alhabu shine ɓoyewa so da darahim da ake yi na azurfa a wancan lokaci da aka saka su a cikin mazubi kamar yadda muka faɗa ɗazu yawanci akushi ne ko wani kasko ake zubawa ko abin da suke ce ma abin nan kais yan jakunkuna ne haka sai a zuba a aji don aji yau da gobe daɗewa ƙasa da ruma da datti da sauransu sai ka ga an ciro duka gefen ya ɓaɓɓantare kamar yadda ka aji zoben azurfa zai iya bayan tsawon lokaci ka gadi ya yi duhu ko tsatsa ta ci gefen ko gara ko ruma ko fungi ya taba shi ga darajar shi taro haka yanzu koda kuɗi ne takarda an ka aje su irin ajiya da ake ta gargajiya suka dade suka dade in kaftur su ga sun tsufa sun yi wari sun yi datti wataƙila ma sun manne da juna wasu ma sun sun mene sun fara riɓewa kaga darajar su taro saboda tsawon ajiya yace wa qad yakunu fil qabilati aliman ta yiwa a wata kabila a wani gari a wata anguwa a cikin wasu dangi akwai malamai guda biyu fa yamutu ahaduhuma sai dayan su ya mutu fa yadhhabu nisfu ilmihim to wannan da ya mutu rabin ilimin wannan kabila ya tafi ana nan ana nan wa yamutu al-akharu bayan lokaci sai dayan ya mutu fa yadhhabu ilmuhum kulluhu shikenan wannan kabila ta zama bila ilmi malaman su sun kare Allah ya tsare mu wannan yana cikin littafin kitabul iman na Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar qala akhbarana Abu Bakr qala dasana Abu al-Fadl al-Abbas ibn Yusuf al-Shakli qala qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sidna Ali yake yin waƙi yana cewa kalamul hakimi hayatul qulubi kawabli sama'i ghiyathil umam fayuntaqul fayun fanutqul hakimi jala'ud zalami wasamtul hakimi wa'a'ul hikam hayatul hakimi jala'ul qulubi kadau inna hari yujalli dhulam yace kalamul hakimi maganan malami hayatul qulubi ita ke raye zakata kawablis sama'i kamar ruwan sama mamakon ruwan sama ghiyathul umam wanda shine ke ceton al'ummomi fanutkul hakimi kaga zance magana ta malami jala'ud zalami shike yayi duhun jahilci wasamtul hakimi hakanan shirin sama wi'aul hikam shi ma wani wata jaka ce wani burgami ne da ke koya mutane hikimar rayuwa hayatul hakimi rayuwar malami jala'ul qulubi yana warkar da zakata daga damuwarsu ka bau'in nahari yujalli zulam kamar yadda hasken rana hasken yini yake kawar da duhu to haka rayuwar malamai take kawar da duhun da ke cikin zakata na jahilci qala al-imam abubakar muhammad bin husayn al-ajuri malam ajuri ya sake cewa warwaya an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu annahu qala an ruwaito daga mu'azu dan jabal Allah ya ƙara masa yadda yana cewa ta'allamul ilma ya ku jama'a ku tsaya ku yi ilimi fa inna ta'alimahu lillahi khashya koyan ilimi don Allah shi kanshi wannan aikin tsoron Allah ne wa talabuhu ibada tafiya neman ilimi bautar Allah ce wa mudarasatuhu tasbihun zaunawa ana yin tutorial ana ana ana muraja'a ilimi to wannan kuma ɗaya yake da ka zauna kana zikirori wal bahthu anhu jihadu bincike game da ilimi jihadi wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqatu kana da ilimi ka koyar da wanda bayi da shi to wannan kaiwa kanka sadaka ne wa badluhu ya hada ilimi li ahlihi a cikin mazowansa qurbatun neman kusanci ne zuwa ga Allah li annahu domin shi ilimi ma'alimul halali wal harami ke gwada mana meye halas meye haram wal anisu fil wahshati shi ilimi shine abokin zama a lokacin da kake cikin damuwa kunci da kadaici wasahibu fil khalwati ilimi shine abokinka a lokacin da kake bance wad dalilu ala sarra'i wad darra shike nuna maka meye abin farin ciki meye abin bakin ciki waz zainu indal akhilla kuma shine kwalliyanka a cikin abokanka shine kwalliyarka wal qurb inda al ghuraba ilimi shike kusantar da kai ga waɗanda ba su san ka ba zara an ce ga mai ilimi suka ga kowa yana so ya zama kusa da shi koda garibi ne gare shi yarfa'u Allahu bihi aqwaman Allah yana daga darajar wasu mutane da ilimi fayaj'aluhum fil khalqi qadatan wa hudatan Allah ya mai da su jagorori kuma masu shiryatawa a cikin al'umma yuqtada bihim ana ta koyi da su wa a'immatan Allah ya maida su shugabanni fil khalqi a cikin bayinsa yuqtassu atharuhum tuqtassu atharuhum atharuhum ana kwaikwayo da tafarkin su wayuntaha ila ara'ihim kuma ana tsayuwa akan ra'ayinsu nika lissi Imam Malik su Abu Hanifa su Malik su Shafi'i su Ahmad ibn Hanbal da ire-iren su ji irin yadda ake kwaikwayo da ilimin su ake bin sawunsu suka zama abin shirya ga mutane targhabul mala'ikatu fi hubbihim mala'iku suna da kwadayi zuwa ga kaunar waɗannan bayin Allah malamai fi ajnihatiha tamsahum mala'iku suna goge musu jikinsu suna share musu jikinsu da fukafukan mala'iku hatta kullu ratbin wa yabisin lahum mustaghfirun hatta hitanul bahri ce duk wani abu wanda yake mai wanda yake raqabun wanda yake da ni'ima a jikinsa ko jiƙaƙe wa yabisin da kuma busasshe wato mai rai da busasshe lahum mustaghfirun suna nema musu gafara dukkanin dabbobi da halittu suna nema musu gafara hatta hitanul bahari cike har ma wato abin nan kifayen cikin kogi wa hawamihi da sauran halittun cikin kogi wa siba'il barri da dabbobi masu farauta a bayan ƙasa wa an'amihi da dabbobin ni'ima was sama wa nujumiha da kuma sama da ita da taurarinta li'anna al-ilma hayatul qulubi saboda ilimi shine rayuwar zukata min al-ama ke ilimi shike kare zukata daga makanta wa nurul absari min adh-dhulm ilimi shike haskaka idanu daga duhu wa quwwatul abdani min adh-dha'f ilimi shike baiwa jikuna ƙarfi daga rauninsu yablugu bihi al-abdu manazil al-ahra bawa da Allah ya ba ilimi zai samu matsayin ƴantattun ƴaƴa wa mujalasata al-muluk zai samu damar wato zama da sarakuna bawa ya zama yana zama tare da ƴaƴa sannan mutumin da yake bai kai ya kawo ba ya zama abokin zaman sarakuna wa darajatul ula fi dunya wal akhirah ilimi yana ba mutum matsayi a duniya da lahira matsayi wanda yake madaukaki wal fikru bihi ya'dilu bisiyam tunani bincike akan ilimi ladan shi kamar ladan azumi ne wa mudarasatuhu bil qiyam ladan wato tattauna akan ilimi kamar ladan qiyamul layl ne bihi yuta'u Allahu azza wa jal da ilimi ne ake wa Allah biyayya wa bihi yu'badu Allahu azza wa jal da ilimi ake bautatawa Allah wa bihi yusalul atusalul arham da ilimi ne ake sada zumunta wa bihi yu'rafu al halalu min al haram da ilimi ne ake iya bambance meye halas meye haram al-ilmu imamul amal ilimi shine limamin aiki wal amalu tabi'u shi aiki mabiyi ne ga ilimi yulhimuhu yulhamuhu su'ada Allah yana kimsa ilimi ne ga mutanen da Allah ya so su tsira Allah ya yi nufin tsira as-su'ada jam'us sa'id wa yuhramuhu al-ashqiya waɗanda duka ga Allah ya haramta musu ilimi to Allah yana so ya lissafa su ne a cikin matsiyata waɗanda ba su da rabo Allah ka tsare wannan yana cikin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi a can an kawo shi marfu'an zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai tabbata ba isnadin shi marfu'an ya fi tabbata a matsayin mawqufi zuwa ga sahabi Mu'adh dan Jabal haka al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito shi shi ma mawqufi zuwa ga Mu'adh dan Jabal a cikin littafin sa Hilyatu al-Awliya al'imamu al'iraki yana daga cikin da suka hassana wannan hadisi ta fuskar ma'anarsa musamman ta fuskar ma'anarsa ya hassana shi al'imamu al-khatib da gadari ya rutu shi a cikin al-mutafik wal-muftarik da haka dai hadisin bai tabbata ba ta fuskar isnadi amma dai ma'anarsa mai kyau ce yana da abubuwa da suke goyon bayansa wallahu ala قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المصري wannan Ahmad ibn ibn Amr ibn Abdullah ne Abu Abu Tahir al-Misri shi yake nufi da al-Misri huna Abu Tahir al-Misri qala hadathana Bishr ibn Bakr an al-Auza'i Abdurrahman al-Auza'i an Abdus Salam ibn Sulaiman an Yazid ibn Samura an Kathir ibn Qais an Abi Darda qala sayyidina Abu Darda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa إنه لا يستغفر للعالم كل شيء كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر للي دوة هلتا دكسني تنا نيما ومالمي غافرة أوجان الله حتى واتوكيفاي da suke cikin kogi shi yasa mutane masu cewa ai malaman nan su ma suna yin laifi dan su justify laifukan kansu to kaji sai ka je kai ka nemi ka nemi gafarar naka su Allah ya wakilta masu nema musu gafara karkai mamaki ba a ce ba sa laifi ba mutane ne amma Allah madaukakin sarki cikin falalarsa ya wakilta musu dukkanin bayin Allah har kifaye da ke cikin rafi su ainihin wato dinga yi musu nema musu gafara قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زن ابن زنجوية القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمرو عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة babu wani bawa da zai shiga wata hanya ta neman ilimi face wannan hanya ta neman ilimi ta ɗaura shi akan hanya aljanna wa innal mala'ikata da ta da'u ajnihataha li talibil ilmi lalle mala'iku suna sanya fukafukansu ga ainihin wato masu neman ilimi malai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ridan anhu dan nuna yadda da abin da suke wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ardi wanda ke cikin sama mala'iku da bayin Allah da ke cikin ƙasa hatta lihitanu fil bahri da kuma kifaye a cikin teku dukkaninsu suna nema wa malami gafara al-imamu ibnu qayyim yake cewa cikin wannan hadisi yana nuna wato yadda mala'iku suke tun daga sama suke lullaba fukafukansu don su samar wa da malamai da ɗaliban ilimi su samu musu da kyakkyawan wato abin nan kulawa sannan kuma wannan sanyawar yana nuni zuwa ga keɓance su da Allah yi da inayarsa da inayen mala'ikunsa hadisan guda biyu suna nuna yadda Allah maɗaukin sarki akwai wannan akwai wani hadisin ne daban da Ibn Qayyim yake ishara zuwa gare shi wanda yanda Allah ya kewaye ya keɓance mala'iku mala'iku a matsayin masu kiyayewa da da tsare malaman addinin musulunci wannan Ibn Qayyim yake fada cikin misal da sa'ada yace da a ce ɗalibin ilimi bai da wata falala ma sai wannan da ta ishe shi falala ya faɗi wannan a cikin tafin sa Miftahu Darus Sa'ada Malam ya sake cewa قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحواني قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا السعق ابن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنحال ابن عمرو عن زر ابن حبيش حدثنا صفوان بن عسال المرادي صفوان بن عسال من حديث إفكه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي نازو قم من الله صلى الله عليه وسلم فقلت لك يا رسول الله إني جئت أطلب العلم na zo ne neman ilimi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban ya talibal ilmi lali maraba da mai neman ilimi inna talibal ilmi la tahuffuhu mala'ika lalle shi mai neman ilimi mala'iku suna kewaye shi wa tudhilluhu bi ajnihatiha suna mushi inuwa da fukafukansa thumma yarkabu ba'dhum ba'dan sannan mala'ikun su dinga hauhawar junansu hatta yablugu sama'ad duniya min hubbihim lima yatlub har su kai sama ta farko saboda yadda suke kaunar abinda dalibi yake aikatawa na neman ilimi wannan shine ɗayan hadisin da ibnu qayyim yake magana akai wa haddathana wa akhbarana abu bakr qala haddathana abu bakr abdullah ibn muhammad ibn abdul hamid al-wasiti haddathana zuhair ibn muhammad qala anba'ana abdul razzaq amma amr an asim ibn bahdala an dhir ibn hubaysh qala ataitu safwan ibn asal al-muradi faqala ce na ji gumalan safwanu dan asal al-muradi radiyallahu anhu faqala yace ma jaa abika yace me ya kawo ka fa qultu nace ji'tu ibtigha al-ilm nazo neman ilimi ne faqala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aiki yana cewa ma min rajulin kharaja min baitihi li yatlub al-ilm babu mutumin da zai fita daga gidansa ko garinsu ya kama hanyar neman ilimi إلا وضعت له الملائكة أجنهتها ردا لما يصنع face sai mala'iku sun wato saukan mashi da fukafukansu saboda nuna yadda da abin da yake aikatawa wa ba ɗin malamai sun mata fassara kala uku ko dai wato kaman suna tsayawa su gaishe da bayin Allah ɗin kamar yadda misali sojoji suke gaishe da kwamandansu shine ma'anan wada'a ko kuma suna musu suna musu suna shimfida fukafukan su musu inuwa ya zama fukafukan suna saman su kamar yadda wancan hadisi ya nuna ko kuma suna sanya musu sune a ƙasa su taka don nuna darajar su to kowanne ne ma dai abin da hadisin ke nunawa wato darajar da mai neman ilimi yake samu to wannan fa mai nema din kenan ina kuma ga wanda ya riga ya samu mala yace akhbarana abubakarin قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز آه قال حدثنا محمد بن الصباح الجر الجر آه الجرجائي قال حدثنا جرير wannan jurja jurja'i haka ne turjani ne ko ana ku turjani ne eh amma yadda yake a daidai jurja'i ne nisba ne zuwa ga wata alƙarya wadda take tsakanin Dijla da da da Baghdad kamar yadda Sam'ani ya kawo a cikin Al-Ansab al-Jurja'i قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة wanda da ya shiga tafarkin neman ilimi to Allah ya sauwaka mai tafarkin neman aljanna mutane su neman aljanna daga cikin hanyar da zai samu saukin neman aljanna shine ilimi domin ilimi zai sanar shi ababan da za su kai shi aljanna da abubuwan da za su tsare shi daga wuta da abubuwan da ya kamata yi da wanda bai kamata ba to wannan sai ya zama ya mai sauki tafiya aljanna fiye da wanda bai sani wannan yana muhimmancin ilimi a wajen ibada muhimmancin ilimi cewa prerequisite ne akan yadda za a tsira da kuma wato kyamatar da yin ibada ba tare da ilimi ba domin ibada da ake babu ilimi to babu garantin abin da Allah yake so a yi shi akai sawa'un jahilci ake yi wato jahilci literally ana ta yin ibada ba tare da ilimi ba ko kuma an saki asalin ilimi an kama wani abu daban duka shi ma jahilci malai sake cewa akhbarana abu bakrin qala anba'ana abu muhammad abdullahi ibn abbas al-wasiti qala haddathana nasr ibn ali haddathana khalid ibn yazida qala haddathana abu ja'far al-razi an rabi' ibn anas an anas ibn malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarja wanda da ya fite kama hanyar neman ilimi yana bin tafarkin jihadi ne har sai ya dawo wacce riwaya tana cikin sayyid muslim da sunan abi dawuda wannan kuma ta biyu riwaya al-imam at-tirmidhi ne da kuma abul qasim at-tabarani a cikin al-mujam as-saghir da da ibnu abdul bari a cikin jami' bayan al-ilmi wa fadlihi dukkaninsu su ruwaito sai dai isnadojin suna da Uh, abubuwa na tatabar za mafi yawansu uh, fil jumla dai an karba saboda zuwan shi ta wasu hanyoyi daban-daban tana ganin bari mu saurara anan sai mu tashi a lambar tarjama ta 30 kenan inda yace akhbarana Abu Bakrin haddasana uh, Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya sallallahu sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi